bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim zahiru zahiri kenan na'am zahiru rajihu ma'ana yadihi bil wajhi fatidahu hu ladayhi bi kawnihi haqiqatan shar'iyya bi istiqra'i bi istiqra'i kalam mar'i kalimin mar'iyya na'am وازبت الجمهور بالشرعية أو لغوية كذا عرفية نعم قالب هل قابل هل مجاز فالمحرم لا يعقد عندنا نكاحا إذ جلا لا ينكه المحرم ما لا ينكه فالهنفي احتمال وضع يوده قلنا فذا شرعا مجاز العقد وهو حقيقة بيان القصد وابن حبيب ما أصاب الشافعي خيار مجلس بقول شارعي البيعان بالخيار صاحبنا بالمتساويين بالمتساويين وجها ها هنا بالمتساويين maini كومين rima ha huna نعم نعم قالوا قالوا مجاز لغة مفيد وهو حقيقة لذاكم مرئي ومن يقول أردت من min وساء wasaki نعم جعلت ذلك من انطلاقي ilaki نعم العرف أهل إزمة حقيقة ذاك مجاز واهن طريقة وإلا اشتراك zahiru نعم shi mun yi magana zancen zahiri dama tun a baya abubuwa guda hudu makaranta akwai nasi akwai zahiri akwai mu'awwali akwai kuma mujmal wanda su ne abubuwan da makaranta guda hudu amma nasi ya zo lafazi ya zo amma abu ɗaya kawai yake nufi bayan wannan baya na nufin komai mun ce wannan shine nasi mun yi magana a kansa ko abu ya zo ma'anarsa za ta iya yin nan za ta iya yin nan kuma an rasa wani abu wanda zai rinjayar da fuska ko ɗaya daga ciki shine mujmal tunda ba a samu abin da zai rinjayar da nan ba a samu abin da zai rinjayar da nan ba to wannan nasi lafazi ba za a yi amfani da shi a ce lalle lalle a kafa hujja da shi ba shine ya zama gairu muttalihi dilalan cikin domin hujjarsa ba ta bayyana ba ko kuma a'a ya zama zai yi bangaren nan zai iya bangaren nan ma'anar za ta iya bangare guda biyu amma kuma aka samu wani abu wazi'i a cikin lafazin ya zo ya shirya cewa wannan bangaren yarin jaye nan bangaren sai a ce zahiri ko kuma a'a da ya yi zai iya ma'anar za ta iya yin nan za ta iya yin nan amma kuma ba a samu wani lafazi wal'i a tare da lafazin ne ya zo ya shirya da abu ba sai a wani waje can harbi ne ya zo ya shirya da abu sai a ce ma'awali yanzu muna magana akan zahiri za mu magana shi sa ake wa zahirun abin da ake cewa nasi zahiri a ce masa lafazi a ce zahiri ne shine rajihu ma'ana shine wanda ya rinjaye ma'anarsa guda biyu ga ma'ana ga ma'ana amma an samu rinjaye a kai نعم to shine ai kira zahiri abin da aka rinjayar din yana zamowa da abubuwa guda takwas za mu karanta a wannan babu na farko shi shine bilwadi bilwadi din hadisi lafazin da aka ajiye ya zama anan ne aka samu abu fatilahu hula dai saboda haka sai ya zama bayyanarsa ya tabbata nan gare shi bi kaunihi hakikatan haqiqatan shar'iyya saboda kasancewar da kasancewarsa hakika ne shar'iyya ya zama na cewa shi lafazi in an ce hakika ne shine lafazi wanda aka ajiye ake amfani da shi abin da aka ajiye don wannan abu shi ai kira hakika kira ya zama na cewa an ce alwudu'u alwala kowa ya san aka ce alwala a ibada a shari'a ana nufin ita ce alwala wadda muke yi dinnan ka wanke su fuskarka da hannayenka har zuwa dai wanke kamar wannan ita ce ai kira alwudu'u to akwai alwudu'u da zai iya zuwa majazan a ce majazi na shari'a a ce wanke dan yatsan kama an ka wanke iyakacin nan kawai alwudu'u amma yanzu da ka yi yin allo gaba daya sai ka bar lama ai ba ta zama alwala ba domin alwudu'u bima lati- bima tahillu bihi salatu ita ake magana alwala da za ka iya yin sallah da ita in ka bar lama an kai sallah ai sallah ba sai ba sai da haka wannan ba ta zama wudu'u a shari'a ba to duk wani abu da muka faɗa an mun ce sallah mun san shine wannan aiki da ake yi wanda za a tsaya a yi ruku a yi sujada a yi sharo shine sallah mun san an ce azumi shine ka kame baki tun daga hudu alfajir har zuwa faduwar rana ka kame shi ko ka kame kuma farji Ka- duk waɗannan abubuwan dai da muka faɗa mun san shine a shari'a shine ake kira da waɗannan abubuwa to wannan hakika a shari'a kira duk kowane da aka faɗa kowane daga ciki Sauran an gama.
kowane daga ciki idan aka faɗa aka ce hakika a shari'a to wannan abubuwan hakika shar'iyya kenan abin da ake magana kenan aka ce hakika shari'a to kaga waɗannan abubuwa duk alfazu ne aka ajiye su wanda kuma shari'a ita ce ta ajiye su don wannan abu na'am
to shine abin da yake magana bistikra'i kalimin mar'iya na'am waɗansu su saɓani aka tsakanin masu su usuliyina waɗansu suka ce ai akwai hakika shar'iyya na'am wasu kuma suka ce a'a babu to jumhuru wanda su ne suke furci da ita wannan afkuwar sun kafa hujja ne da cewa ai samun lafazi wanda yake na shari'a na hakika na shari'a ana samun sa ne idan aka bubu lafazi na sauran lafuza wanda ake yi na qur'ani ko na hadisi mun ji inda muka faɗa kamar yanzu mun muka magana sallah muka faɗa azumi muka faɗi zakka muka faɗa haji din nan duk an kawo su a lafuza ne waɗanda ake nufin a ibada ga abin da ake nufi da su saboda idan abu wani ya zo wani lafazi ya zo aka ce sallah amma sabanin wannan abin da muke magana kaga ya zo sabanin shari'a ya- sabanin hakika shari'a hakika shar'iyya na'am yawa to shi ai kira da majazi shar'i kuma wannan na'am idan abin ya zo gashi ya zo da sallah amma ba yana nufin wannan sallar da muke yi mai ruku mai sujada ba yana ba yana nufin wani abu na'am sai a ce wannan ya zama majazi shar'i na'am shine muqabalin hakika hakika shar'iyya shar'iyya na'am yawa to shine abin da yake magana wannan idan muka bibi wannan abin suka ce su suka huje suka ce ai idan aka bibi suka kira kalimin din ne aka bi manzanu mar'iya wanda suke abin kiyayewa a cikin hadisi ko a qur'ani za a samu cewa duk abubuwan nan da ake nufi ana nufin ibadu ake nufi saraka sun zama sune hakika shari'a kenan da ake magana na'am eh na'am shi bistikra'i kalimin mar'iya Mm. eh shi wannan din ba shine majazi eh afwan shi ba ma wannan karatun ba shi kamata ka hada da wannan ba bi kauni hakikatan shar'iyya aw lugawiyatan kaza urfiya shine ma hadin karatun na'am ya canja ne na'am ka gane ko bi kauni hakikatan shar'iyya shi abubuwan nan kamar da muka faɗa ya kasu kashi shida shi wannan na farko na wasu inda muke magana eh, a mun ce ai sababi takwas ne ko to sababi na farko idan ka dauke shi kansa ya kasu kashi shida na'am na farko akwai hakikatin shar'iyya sannan akwai hakika lugawiyya kaza urfiya akwai hakika urfiya na'am waɗannan duk abubuwan akwai su a hakika hakika hakika hakika na'am to kuma idan ka zo kowanne akwai muƙabalin su sune almajazi akwai majazi shar'i akwai majazi lugawi akwai majazi urfi kursi na'am wanda kowanne muƙabalin su shine waɗannan da ƴaƴan wannan wasu in kace hakika shar'iyya muƙabalin ta shine majazi shar'i in kace hakika lugawiya majazi shar'i shine shine lugawi shine Na'am.
in kace hakika urfiya majazi Majazi urfi urfi.
shine shine shine muƙabalin sa Na'am.
kowanne daga ciki na'am to wa asbatul jumhur bi shar'iyya sabanin da aka yi cewa akan hakika shar'iyya din nan su jumhuru sun tabbatar da hu- shi hakika shar'iyya din nan suka ce ana samun ta ne bis ikra'i kalimin mar'iyya na'am a gane na'am wancan bai shar'ul baiti din ya kamata ya Eh, zama a nan wancan zama.
shar'ul baitin kuma ya zama a sama na'am eh ana samun ta ne idan ka bibiyi maganganu wanda suke ababen kiyayewa a shari'a ta nan ne za ka iya gane cewa eh hakika akwai shari'a hakika shari'a ne na'am eh na'am na'am qabalaha almajaz na'am wanda yake muƙabali da duk waɗannan da muka faɗa din nan shine majazi Mm.
na'am su ne majazi kaga guda uku hakika guda uku ga majazi guda uku kaga kaga ya zama shirin kenan ko na'am to akan su zamu yi magana a yanzu na'am za mu dauki kowanne daga ciki mu ji sabanin malamai akan waɗannan abubuwa na'am na'am fal muhrimu to za mu fara da na farko shine hakika shar'iyya na'am a inda ta zo misalin ta a cikin shari'a na'am a cikin muhrimu mai harrama da haji la ya taqidu inda na baya nikah.
kido inda na ne Ah, la ya taqidu inda na baya kulla aure mu a wajen mu a wajen mazhabin malikiya mun ce wanda ya harrama da haji ba dama ya ya daura aure shi akan kansa ba dama ya zama waliyin wani kuma ya daura masa aure na'am nikah.
haka muka ce domin ya bayyana mu a wajen mu hadisi ya bayyana na'am la yankihul muhrimu ma'ala yanki na'am hadisi ya zo cewa a cikin aure an ce la yankihul muhrimu wa la yankihu muhrimi da aji ba zai yi aure ba kaga daga nakaha kenan shi akan kansa ya aure wala yankihu kaga daga ankaha ne ya aurar da wani shi ma ba zai yi ba haka abu- haka hadisi ya zo mana kaga tunda ya zo mana wannan mu ko mun san aure in an ce aure a shari'a shine a je a tara mutane ko a tara samu waliyai a samu shaidu a daura aure shi wannan shine aure a wajen mu ko hakika shari'a shine hakika shari'a saboda mu sai muka ce a wajen mu in dai mutum ya harama da haji to ba zai yi wannan abun ba to su kuma Abu- imamu ka- Malaka Abu Hanifa sai suka ce yi ta mala wadin yulu ai wannan zai iya yiwuwa ma a ce layin kin dinnan ana nufin ba zai taba mata ba ba zai taba mata bane amma aure zai iya yin aure na'am saboda annikahu ai ana magana zancen aure ma za a iya annikahu ana magana zancen alwado ne na'am ko haka ne ai ba komai idan ba cewa duhu da shay'i bi shay'i ba Mm.
mai aure Mm.
cewa ya lugatan duhulu shayi fi shayi Mm.
shiga wani abu a cikin wani abu shine lugatan ko ko Na.
shar'iyyan kuma shine ya faɗi wancan ɗin ya faɗi to kaga a wajen sa shi a wajen sa kaga abin da yake magana a shi kenan idan aka zo ana magana zancen aure su a wajen su cewa da hadisin da ya zo cewa murmi da haji ba zai layin kiwo layin kiwo kaga a shi kenan ba zai yi aure ba ba zai yi taɗi ba kenan Na.
su a wajen su abin da suka kawo kenan Na'am.
yawwa na'am na'am qulna sai muka ce musu za shar'an a wannan ai shari'a ne majazul aqdi wannan shine majazul aqdi ai wanda kuma sabani ne na aqdi ai amma a shari'a wannan abin da muka faɗa din shine shari'a shine hakika shari'a wannan ko abin da kuka zo da shi ai majazul aqdi ne ai.
Na'am.
majazi ne domin an an ce a wanda an nikahu kawai al'aqdu ake ne Na'am.
shine abin da yake hakika a shari'a Na'am.
a daura aure shi ake rubi da aure Na'am.
wancan kuwa a ce za a yi nufin aure ana nufin tabi wancan majazi ne a shari'a shi ne kuma majazi ne a shari'a ai kaga ana faɗa ai kaga an zo a zo da hakika ai ta ce aula da akan a zo wajen majazi kuwa Lallai kan sai idan babu hakika shine za a koma kan majazi majazi na'am.
wa hawa haqiqatun bayanul sai zama kasbi shine hakika wannan magana da muke magana mu na cewa shine hakika shari'a sai zama shine hakika kenan bayanul kasbi shine bayanin kuma abin da ake nufi a cikin wannan hadisin da ake magana wa wani habibin kuma in ga magana ma ka ce layin kiwo ba zai aure ba to ma a layin kiwo to kuma shi kuma me zaka fassara shi in ka ce ba zai tabi ba wala yankihu to shi kuma me fassara shi kenan ai kaga shi ma akwai wani abu ai Karai kuwa.
eh na'am wa wani habibin ibnu habibin ma sahabi shafi'i tarar sabon shafi shi ibnu habibin dina shi ma ba maliki ne Na'am.
amma yau sai ya koma ya goyi bayan yan shafi'iyya a Na'am.
cikin wannan magana da zamu yi magana Na'am.
shi sa yace wa ibnu habibin ya fito da shi kuruku na'am ma khiyaru ma- shafi tare da shafi sabon shafi khiyaru majalisin bi kauli shari na'am su sun zaɓi hiyaru majalisin zaɓin mazauni saboda me suka ce su a wajensu bi kauli shari'in saboda faɗin nan wannan kuma zai baka misali ne akan hakika lugawiya Na'am.
ko majazi lugawi akan su zai magana ya gama maka misali akan hakika lugawiya Hakika shari'a.
yawa to su a wajensu sun zaɓi hiyaru majalisin ne saboda me bi kauli shari'in saboda faɗin annabi da ya ce albayyani bil khiyari masu ciniki suna da zaɓi na'am malam yabtariqa shine ƙarshen hadisi Na'am.
muddin ba su rabu ba Na'am.
mu a wajenmu sai muka ce malam ya fita riƙa fil kalami ne muddin ba su rabu ba a cikin bayani a cikin magana yanzu idan muka zo muna zaune a nan wajen ka zo ka ce abin nan nawa ne na ce maka kaza ne ka ce kaza muna tayayyeniya daga lokacin da na zo na ce maka na siyan maka kace ka siya to daga cikin mu ba wani wanda yake da iyari kuma yazo ya ce ya fasa ba dama ko ba mu tashi mun ba wajen nan ba su ko wajen sai suka ce malam ya fita daga haɗin nan fili majalis muddin ba arabu ne a wajen zama ba to daga su a wajen su Su shafi'awa.
ashe su shafi'awa da shi kuma ibnu Ibn hadith Hazm.
sai suka ce su a wajen su ashe a yanzu idan ana zaune kenan ko da na ce na sayan maka ce ka siya in dai ba mu tashi daga wajen ba na iya ikon da zan zo in ce na fasa ko kai ma ka zo ka ce ka fasa an ba mu hiyaru majalis Na'am.
su abin da suka faɗa kenan Na'am.
saboda suka ce malam ya fita daga haɗin nan ai su a wajen su fil majalis Majalisi.
yawwa in muka ce malam ya fita daga haɗin nan ai fil kalami ne Na'am.
abin da ake magana Na'am.
sai muka koma muka musu bayani muka ce dalilin abin da yasa muka faɗi wannan sahabuna mu sahabban malikiya sai muka yi musu magana muka ce bil mutasawi maini rima hahuna ai ana nufin albayyi anan ana nufin su anan bil mutasawi maini ne ana nufin masu tsaye ne yani ba muna ana nufin masu ciniki ba domin an ce masu ciniki an rasar ga sun gama ciniki kenan Na'am.
shi yasa saboda haka albayyi anan ana nufin al mutasawi mani masu tsaye ne ya domin ba su siyar ba wannan bai siyar ba to waɗannan bil hiyari suna da ikon da za su ce na fasa tun da yanzu sai ne ya muke yi Na'am.
ce na fasa malam ya sarka gudun ba kuwa domin daga an ce almujan wawo ani aka ce ana mun nufin ana nufin masu ciniki ake magana to a nan wajen ana maganar an riga an gama ciniki ka ce na sayan maka na sayan musu Eh, to a nan ku ba zancen yi eh, shi sa muka ce malam ya sarka shirka lami Na'am.
sai ka a nan wajen an zo muka zo muku ce kuma da irin waɗannan lafazin muka ce kuma a cikin ya zo da da yawa a cikin hadisai inda za ka ga an zo da kalma amma ana nufin ba kalma ake nufi ba ana nufin wasila ne zuwa wannan abu Na'am.
kamar misali yanzu da aka yi magana aka ce la yabi ahadukum ala bai ahi Na'am.
kada ɗayan ku ya ciniki a bisa cinikin dan uwansa ai anan wajen da aka yi magana kada ya ciniki a cikin cinikin dan uwanka a kaga ba ana magana yanzu bayan an siyan masa ne kuma ya zo ya ce kaza ba Mm.
ko Na'am.
ai ana maganar lokacin da yake tayawa ne shi ma yake tayawa Na'am.
kada ya zo kuma ya zo bayan an riga an kusa sai masa shi kuma ya zo ya taya shi kuma ya ce na wani wani kaga ashe a nan wajen ashe albai'u a nan ana nufin a son wa ake nufi tayi ake nufi kenan kaga ashe kenan domin tayi shine menene wasila zuwa sai da abu bai'u Na'am.
haka na inda aka zo aka yi magana aka ce zancen da muka yi walayan kyau ala ni kai kada kuma mutum ya nemi aure a bisa mai auren dan uwansa a kaga shi ba ana nufin wai ka je ka nemi aure mata tana gidanka ma ka je ka nemi auren a dama ba zai magana wannan a ana nufin kada mutum ya je ya nema lokacin da ake nema ne Na'am.
shi ma domin me domin alhudubata ake ji neman hidimata ita shi neman auren kada ka nema ne lokacin mutum da ya riga ya nema ya riga ya har ya yi rukuni ya karkata an kusa a bashi Na'am.
domin in da ka riga ka auren ne ai ba za a yi magana wannan ba ma dama to kaga ashe hidima nema ashe menene wasila ne zuwa aure ke Na'am.
kaga ashe ana ambaton abu wasilar abu zuwa abu Ana nufin ana nufin shi wannan abu Na'am.
sai daga anan albayi anan mu muna magana anan wajen ashe kenan in haka ne ana maganar mutasawi mali ake Na'am.
magana Na'am.
sai suka ce a ai kun zo da sabanin asali mala ai sabanin asali an ce albayi ana kawai masu ciniki ake magana ai ba shine lug- hakika lugawiya ba Eh, eh.
har ku da kuka zo da wannan majazi lugawiya kuka zo Mm.
a ce an zo da abu a matsayin wasilar sa ai majazi lugawi ne Na'am.
in ku akwai hakika lugawi dan me za a ce za a amfani da majazi lugawi Mhm.
kalu sai suka ce majazi lugata ai na'am wannan ya zo majazi luga ne ba hakika ne na luga ba Mm.
albayya a cikin jini ku ce albayya ana ana nufin albata sawai mali ai majazi lugawi ne na'am ga hakika lugawi dan me za a amfani da majazi lugawi Na'am.
babu wa hakika hakikatu wannan ku shine hakika da zakum mar'i wanda ake abin kiyayewa da zakum ga wannan abin da ake nufi Na'am.
ai shine abin da ake nufi hakika ita ce hakika lugawiya ai Mm.
kaga nan wajen in haka ne kawai sun sai a ce sun yi tai Na'am.
sun kawai sun kai Eh.
illa ya kace kawai mu abin da mu muka dauka a mazhabin malikiya hakika idan aka koma kawai shi wannan mas'ala wadda take a mazhabin malikiya ita ce kakkarfa ta cewa shi imam malik duk wani abu da ya zama ya saba wa mutanen madina to ba zai aiki da wannan abu ba saboda lokacin da ya zo ya samu mutanen madina su a wajen su ba sa zaɓin ziyarar majalisa shi sa kawai shi baya amfani da shi Na'am.
wannan shine mafita kawai Na'am.
za mu ce mu in haka ne ba a kada mu ba Okay.
yawwa alanan ce wa bi ma hahuna din rima hahuna to wa bi ma rima hahuna to rima rima rashi to ana nufi hahuna a nan okay ana nufin su su a nan wannan abin ana nufin su da wannan abin Na'am.
na'am na'am wa man yaqul wanda ya faɗa aradtu min wasaƙi na'am ya ce ina nufi daga talala mutum ne ya ce an ci ɗalibin ya ce matarsa ke sakakkiya ce aka ce a shi kenan baka saki matar gaba ya ce a ana nufin ɗalibin ɗalibin ne min wasaƙin daga talala nake nufi akwai akwai talaku a yi na ɗauri Mm.
to wannan nake nufi daurin da aka yi mata ne na sake ta ba ina nufin wancan sakin ba shine bi anti dalibun minin ilaki na'am shine yace ke sakakkiya ce minin ilaki daga in ilako ne na saki Na'am.
daliku din ba wai ina nufin ba ina nufin dalibun ne min wasaƙin daga Na'am.
dauri Eh.
aka na'am faɗi wannan na'am a to muka je mu ce musu fal urfu Na'am.
ba mu a al'ada an aka ce dalaku a al'adatan halla ismatu shine hallu ismatin warware i- igiya aure shine haqiqatuhu hakikarsa a faɗa haka wancan kai ka zo da majazi ne zaka majazu wancan abin da ka zo da majazi ne wasinin dariƙatu wanda hanyarsa kuma mai rauni ce shi inda aka Na'am.
zo ga hakika za a amfani da shi don me za ka zo da majazi Na'am.
Na'am.
Duk da dai a lugawi yawa shi ma can shi zai iya zama hakika.
yawa yawa zai iya zuwa Eh.
shi ka dan aya nan din ma da Sai yawa ko aka amma so za mu kuma hakika malikiyar a ko amma urfiya.
malikiyar malikiyar ma ya ko manganu da dama akan wannan magana Na'am.
so da wayan sun ce dole in an zo an faɗi irin waɗannan abubuwan sai an duba an gani menene qarinatul hali a lokacin Na'am.
a dauran take ba dauran take ya shi kenan ya sha ba wanda zai ce masa wani abu amma idan ba a dauran take ba ya zai ta hanci da zai ce to wani dauri kuma ai ba wani wanda zai gaya miki haka kinaya take duk wanda yake wada nan kamar yace yi zahabi ki tafi ki a ka tafi in tafi gida ka sake ni a ce a ki je ki gaishe da iyayen ki ne ko wani zarafi juya Mm.
ko ita di ki kidan ya kidan ya zai ki ce a ga kudi na karfi don akwai kudin shi kenan ya sha amma ba haka ba sai a ce bai sha ba Na'am.
kawai duk saki ne kawai ake nufi Na'am.
duk wannan abubuwa kaga akwai manganu su ma da dama dai a ciki duk da ya kawo su a nan wajen Na'am.
na'am alhamdulillah na'am Alhamdulillah.
Allah ya saka